الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الهدي بيو رجب shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 14 ga watan biyu shekara ta 2021 meladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin sahih bukhari yau za mu tashi ne a kitabu tafsir tafsirin suratu al-anfal fadin Allah ta'ala wa izqalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan min as-sama' aw i'tina bi'adabin alim qala ibn uyaynata ma samma Allah ta'ala mataran fil qur'ani illa adhaba وتسميه العرب الغيث وهو قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته wannan babu yana magana ne akan abin da kafirai suke fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙaryata alqur'ani taban daman ɗabi'ar kafiri wanda ba musulmi ba ƙaryata Allah ƙaryata zancen Allah shi yasa manzo Allah ya tafama da su dangane da musanta shi alkur'ani da suke yi wata rana sai suke cewa allahumma wa izkalu allahumma in kana hada ya allah idan har wannan alkur'ani din huwal haqqa min indika gaskiya ne daga gare ka huwal haqqa min indika ma'ana gaskiya ne kai ka saukar da shi wa muhammadu to fa'amtir alaina hijaratan min sama kai mana ruwan duwatsu daga sama uqubatan lana ala inkarihi dan kai mana uquba akan musanta shi um anan gurin ya kamata mu gane rashin hankalin waɗannan mutane wai ƙaryata ƙur'anin suke saboda tsabar ba su yadda ba har ma suka ce to in dai gaskiya ne wannan ƙur'anin ya Allah ka mana ruwan duwatsu maimakon su ce in gaskiya ne wannan ƙur'anin Allah ka shiryar da mu to amma ƙwaƙwalwar kafiri haka take a dode a toshe to shi yasa abin tausayi ga musulmi abin tausayi ga musulmi da da da bai iya wadatuwa da tsarinsa na musulunci ba sai dai ya kwaikwayi irin waɗannan mutanen masu wannan gajeren tunani ka ji cewa addininka bai maka ba ko bai zo da wayewa ba su ne suka san mai suke yi su ne suka zo da wayewa wannan tsabar su nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ba su ba wannan alƙur'anin ne Allah kuma da ikonsa da yake yana nufin wasu daga cikinsu su shirya sai bai musu ruwan duwatsun ba don da ya musu ruwan duwatsun to ya kashe su gaba daya to kaga ba wanda za a yi wa da'awa ya gane ya fahimta kenan to shine hikimar da ta sa Allah ya kyale su aka ci gaba da rakawa suna ta musulunta suna shigowa suna da na sani akan kalmomin da suka yi ta faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin suka ce minas sama daga sama daman asali ai ruwa daga sama yake ko fa'amtir alaina وأنزلنا من السماء ماء to me suka ce daga sama wai dan su nuna mubalagar azabar ya zama daga sama kawai a ta zuba musu ta yadda ba su da hanyar escaping ba za su iya gudu ba amma Allah yana saukar da rahama daga sama yakan kuma saukar da azaba daga sama galiban ne mu abinda muka sani in ana zaman lafiya rahama Allah yake saukarwa daga sama wannan sama rahama ne Allah yake saukarwa ya saukar da mala'iku ya saukar da ruwan sama ya saukar da iska ya saukar da kaza da sauransu sai suka canja maimakon rahama da Allah yake saukarwa to ya saukar musu da azaba awi tina bi azabin alim in ba kai mana ruwan duwatsu ba to ka zo mana da azaba mai raɗaɗi wani nau'i daban in ba wancan ba wannan suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama um, wata rana mu'awiya yake jewa wani mutum da ya zo daga garin saba ya ce ka ya ce amma ba ba wanda ya kai mutanen ka jahilci da rashin hankali hina mallaku alaihim ra'a yayin da suka sanya mace ita ce shugabansu um, afwan shi wani ne ka yake gaya wa yake yake zagin mu'awiya ko yake sukan mu'awiya yake gaya masa wannan shi kuma sai yake ce da shi ai ku ba mutanen da suka bar rashin hankali irin mutanen da suka ce Allah musu ruwan duwatsu daga sama me kun su ce Allah ya shirye da mu sai suka ce Allah madaukakin sarki ya musu ruwan duwatsu akwai annadar ibn al-haris Allah ya tsine masa albarka cikin la'anannun kafirai da suka wahal da musulunci shi wannan annadar ibn al-haris duk inda kaji an ce alqur'ani tatsuniya ne to shine jagora wajen faɗin wannan magana yana daga cikin a masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce qur'ani tatsuniya ne in an ce tatsuniya ana nufin ta zo mu ji ta kawai kenan wannan wani nau'i ne na ƙaryata ƙur'ani wasu sun ce in gaskiya ne a yi mana ruwan duwatsu wasu kuma sun ce tatsuniya ne sai ya gama yin jawabi ya karɓo wahayi daga wajen Allah daga sama sai su tashi suna wato fito suna wasa suna cewa ya zo musu da labarai na tatsuniyoyi da ake wa yara Allah sauki ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna a cikin tafsirinsa yake faɗa cewa ma san Allah ta'ala mataran fil qur'ani illa azaban Allah bai ambaci matar a cikin alqur'ani ba face wato yana nufin azab in ka in kana bikum azam min matarin kamar inda ya faɗa azam min matarin abinda yake nufi wato cutarwa adha yayi nisbatul adha ilaihi aza kuma an san cutarwa ne amma su larabawa idan sun zo ruwan sama ba matar suke cewa ba sai su ce da shi gais wa tusammihi al-arabu al-gais wa huwa qawluhu ta'ala kamar yadda Allah cewa wa huwa alladhi yunazzilu al-gaisa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata Allah shine mai saukar da al-gais shi yasa a hadisi ma za ga annabi idan ya zo yin addu'a ce yake Allahumma anzil alaina al-ghais wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma anzil alaina al-ghais wa la taj'alna min al-qanitin da halaka ji annabi yana cewa anzil alaina alaina al-matara Allahumma anzil alaina al-matara a'a sai dai amfani da kalmar al-ghais shi yasa shi Sufyan ibn Uyayna yake da irin wannan fasara din akan ambaci matar din a maganganu haka ne yau da gobe amma a hakikanin larabci abinda ake nufi da ruwan sama dai namu wanda muka saba wanda ake saukar da shi daga sama dabbobi su sha ƙasa ta sha shine alghaisu alghaisu قال حدثني أحمد قال حدثنا عبد عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرديد عبد الحميد بن كرديد, كرديد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يؤذبهم الله وهم يصدون عن الس- عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه حديث آه، إمام البخاري يتي حدثني أحمد أحمد آه، غير منسوب بقى فريبا بنش بقى آم، آم، وسكتشي أنا نهن آه، آه، آه، أبو أحمد أبو عبد الله ابن النضر kenan ابن النضر ابن عبد الوهاب النيسابوري sai yace shi ko malamin sa hadathana ubaidullah ibn muaz آه، قال حدثني أبي شيني معاذ ابن معاذ ابن حسان الأنبري التميمي البصري قال حدثنا شعبة شيني ابن الحجاج دقى عبد الحميد ابن دينار وأن عبد الحميد ابن دينار تابعيني قرمي آه، أتكن تابعي باب بابني شيني سيتي آه، صاحب الزيادي آه، ya ji anas dan malik yana faɗa ashe abu jahal ne ya faɗi ya faɗi wannan maganar abu jahal ne ya faɗi wannan maganar allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama ya cancanta abu jahal ya faɗa a kafircinsa tunda daman su ne jagororin yaƙi da musulunci a wannan lokaci ya Allah in gaskiya ne wannan alkur'ani ba gaskiya bane in ji shi to kai mana ruwan sama to a nan gurin an faɗi menene hikimar da ta sa ba a yi musu ruwan duwatsun ba a lokacin yanzu idan an zo ruwan duwatsun ya za a yi da musulmin da suke garin makka ya za a yi da su kaga duka za a haɗa a kashi annabin ma yana ciki kenan tunda ai dutsen in ya zo ba zuwa zai yabi gidan kafiri kadai ba dai an ce a ruwan duwatsu kenan a kashe duniyar ko a kashe garin gabaki daya to shine Allah ya saukar da wannan ayar mai da martani yace wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah yayi alƙawari ba zai musu azaba ba su kafiran maka a wannan lokacin kana cikin su eh sun ci alfarmar ka duk da haka wa ma kana Allahu mu'adhibahum liyu'adhibahum Allah bai kasance zai musu azaba ba kana cikin su wa ma kana lahum mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah ya alƙawari mu'minai bai zai musu azaba ba matukar suna istighfari kaji falalar istighfari matukar kana istighfari insha Allah Allah bai zai ma azaba ba matukar ka yadda kai mai rauni ne kana tuba zuwa ga Allah insha Allah Allah zai kubutar da kai daga azaba ya Allah ka ba mu baki da za mu yawaita istighfari da tuba zuwa gare ka yace amma ai ba wani abin da zai hana Allah ya musu azaba alhali suna hana mutane su zo harami su ibada wa malahum Allah yu'adhibuhum Allah wa hum yasudduna anil masjidil haram yau dan me yasa Allah bai zai musu azaba ba alhali suna hana mutane su zo masallaci mai alfarma al'aya ba sa so a zo harami ayi sallah ba sa so a zo don kar a haɗu da annabi a yi musulunci wa kana Allah mu'azzibahum wa hum yasudduna wa ma lahum Allah yu'azzibahum Allah me yasa Allah bai zai musu azaba ba alhali suna hana mutane yasudduna din anil masjidil haram su hana su zuwa wato masallaci mai alfarma wannan magana ta hana mutane zuwa masallaci mai alfarma zamani yana iya canjawa ba sai an dauki bindiga ba an ce karkuje waɗannan ina ce kafirai ne ko kafirai ne ake bayani to za su iya kawo tsare-tsare yanzu musamman a zamani yanzu duniya ta zo ƙarshe su zo su kawo tsare-tsaren da za su hana ku kuje ɗin tunda su aƙidarsu ne su hana musulmi su je makka su hana musulmi su je su sallah bakin ciki kafiri yake a ranar duniyar nan duka da kuke gani suna cikin tashin hankali da damuwa in suka ga gurin nan yana cika ana sallah ana ibada ana kaza ana kaza ana kaza yanzu ku duba wannan kes din corona din ko dan ko nasarar kawai da aka yi da suka yi na dakatar da mutane da zuwa aikin haji da umra ai sun ci gem din su ai muna faɗa wannan muna maimaitawa saboda muna cike da damuwa da bakin ciki dangane da al'alamul islami da al'ummar islamiyya yadda aka hana su bauta wa Allah saboda wannan abu ita corona ba ta aiki sai a masallaci corona ba ta aiki sai a masallaci corona ba ta aiki sai a makarantu wannan shine ruhin al'umma yanzu duk kasar turawa nan da ka sani wani bature wani ya kira ni dan uwa yana can yake gaya mu yace su fa komai suna yi yace kawai makala wannan abun za a makala a je a ta yi a shiga kasuwa yace shi aiki ma yake a wani babban wata babbar kasuwa jiki da jiki a sai kaya ai komai da komai amma ba za a yi sallah ba sai ai sai an yi distance sai an rufe baki sai an yi kaya to da za su bari ma mutane ma su rufe bakin su je masallacin su yi sallah su aje haramin su ibada da an ce maka yanzu jiya da dare wani yake kira na daga daga makka ya ce ya ce ga mu nan mun zo mun yi umra ya ce malam ba kowa tun daga wajen kilomita guda ma kafin ka zo haramin ma duk sojoji ne da yan sanda in za ka wuce za ka je harami na za ka amma kuma duk kasuwanninsu a buɗe kasuwanninsu a buɗe mota sai a ɗauki mutum biyar a cikin mota jiki da jiki sai awa biyu uku ku tafi jidda ku tafi riyad ku tafi yambo ku tafi kaza duka lafiya lau wannan duk ba komai amma ba za a je a shiga a harami a yi ibada ba kada a yi a cinkoso cinkoson ita corona ba ta aiki sai a cikin masallaci take hana take kama mutane munana wa Allah zato ba lalle wani ya fahimta ba wani mai ra'ayi zai iya faɗan wani abu daban ni ma abin da na fahimta ne akwai abun bakin ciki da kuma makircin yahudawa a cikin wani abu yanzu ina gaya muku kun ga wannan corona da kuka an dawo da ita wallahi tallahi ina gaya muku wallahi shirye-shirye ne na su hana mutane zuwa su yi umra shirye-shirye ne na su daɗa hana aje aikin hajji sun ci shekara biyu kenan suna buge mutane sai arkam sai lambobi da za a yi ta saki kurum tuntubu kaza mutum kaza ka kasa ganin mai jinyar nan ko daya ban ce fa babu ba ni ban ce babu ba yawwa ban ce babu ba amma ya kamata a kyale mutane su rayu da wannan abu ba ta zama cuta shi kenan ta zama abin a kyale mu mu buge ta ta buge mu wanda Allah ya ɗauki ransa shi kenan amma a hana mutane ibada a hana mutane kasuwanci a hana mutane wayawa duk dubai fa jirgin sama fa sai ka tashi daga nan ka tafi america kujera da kujera kana bacci kana munshari kana atishawa jikinka da jikin wanda yake a hade duk corona ba ta aiki a nan sai a masallaci da sun fara rarraba mutane a jirgin kamfanonin jiragen suka ga asarar ta yawa ba za su iya ba tunda suna da uwa a murku aka haɗe ka je ka gani jirgi yadda ake hawa duk wanda zai je america ko ingila ko ina ne jiki da jiki kujera da kujera ake tafiya sai an fito kuma sai ana distance distance munafurci ku kyale mutane ku kyale mutane su su bauta wa Allah ai ta magani ai ta kiyayewa abu dokoki a ta wanke hannu ko a ta wanke hannu a ta makala abin nan a ta yi ta dake mu mu dake ta amma mu je kasuwa mu nemi abin da za mu ci mu rayu a bar mu je mu yi sallah a masallatanmu yadda za mu rayu amma ya lait yanzu in ka duba yanzu ka duba kamar yanzu kasan masar da na je duk komai da ka sani suna yi mu'amaloli kasuwa ne shiga da jirgin kasan nan da yake tafiya cikin unguwa mutum sai ka ga mutum ɗari jiki da jiki an haɗu duk dai kowa dai bakinsa a rufe amma masallaci an rufe ya masallaci sun fi ɗari biyar kawai an shiga masallaci ɗaya an ga mutum ɗaya a cikin masallaci mutum dubu bai ɗaya wannan kimama wannan mask face mask ɗin nan kawai sai a rufe masallaci amma ga su a kasuwa suna ta mu'amalarsu amma ga su a motar haya suna ta mu'amalarsu rufe makaranta ba za a je a shiga aji ai karatu ba an mai da ilimi yanzu sai a waya wai a waya wai yaro wai zai bude wai wai ana masa darasi wai a waya an kashe ilimi hadda qur'ani a waya haka malamin zai bude yana yi kana yi sannan ya ce ka bada hadda ka bude kana kallo kana kallon qur'anin kana ba shi hadda sai ce to yayi kaci an kashe ilimi an kashe ilimi so asaddu anil masjidil haramin nan a iya amfani da duk hanyoyi da ka sani wajen hana mutane yanzu ba gashi ba an hana yanzu yau sallah za ka shiga wallahi haramin makka za ka shiga wallahi sai ka yi bukin a zahar sai ka shiga intanet ka tura sunanka in sun ga dama su ce shiga in sun ga dama su tsaye da kai la'asar sai da bukin ka san bukin da ya ko ka san zaka je in zaka hau jirgi sai ka bukin ko to in zaka shiga haramin makka yau zaka yi sallah wallahi sai ka yi bukin da asubat da bukin alahar da bukin la'asar da bukin kowace sallah da bukin kuma sai ka nuna a wayar ka an gani are you confirmed mazbut an tabbatar maka shi kenan ba kowa an kori kowa an hana mutane su je su yi sallah amma za a haɗu a kasuwa in ka je kuma kasuwanni a jidda ko a ina ne in ka je kasuwanni kuma ana ta harka kuma so ita corona ba ta aiki sai an shigo masallacin harami wallahi musulmi ya kamata mu tashi da addu'a da roƙon Allah akan wannan abu in baka wallahi sai su je shekaru su hana mu zuwa aikin haji da umara na Allah kuma su suna fitowa su yi bayani kuma ku fito ku yi bayanin gaskiya mana abin da kuka fahimta ku yi bayani a kawo tsarin da za a rayu da ita so doka ce za su sako ta daga can za su ce kaza za a yi su a can suna harkokinsu mu kuma nan tun da gurin musulunci ne bari su dankwafe mu abinda na fahimta kenan na gane fata na Allah ubangiji ya yi wa al'umma musulmi wannan bala'i da suke ciki kai kuma baka gane ba to kai fada kai hakuri jikan corona Allah ya yi mana bala'in Allah duk makircin da za a yi wa musulunci da musulmai ubangiji Allah ka kare mu yawwa ba rana wallahi malam ba ranar ba ranar waraka malam ba rana ba rana yanzu ku duba wani makirci mu yanzu a nan Najeriya ku duba makirci barin faɗa ku jiya yanzu a Najeriya da aka zo Lagos tana daga cikin jihar da tafi ko ina kwaronan nan haka ne da suka zo suka rufe airport ko ina aka rufe abin mamaki lagos din tana daga cikin airport din da aka fara budewa kuma duba nan kano mu nawa ne corona guda a kano amma har yanzu airport din mu na kano yana nan a rufe sun ki su bude shi abuja ta fi mu yawan corona lagos ta fi mu yawan corona me yasa aka bude lagos me yasa aka bude abuja me yasa ba za a bude kano ba wanda mu lambobin namu bai kai nasu ba kuma tsabar rashin bin doka da oda da cinkoson ɗan adam da cinkus ba irin ya lagos amma kaga jirage suna hawa suna tashi a lagos amma ban da kano sai tsuntsaye international flights nake nufi an yi an yi an yi an yi abu da abun ya gagara amma bai rabe ka isa karfe masa bai rabe wallahi ba za su bari ba amma ba wanda bai da gata a najeriya irin musulmi ba wuce shikenan ita ma abujan tana arewa don saboda garin manya ne in sun yi tafiye-tafiyensu za su zo su sauka amma kano fa ai akwai kasuwanci akwai 'yan kasuwa a kano akwai kaza a kano ba za su bude ba sai lokacin da suka ga dama wanda ya kamata mu fito mu yi bayani mu ce kowace doka ce dokar da aka sa a lagos aka bude airport din lagos a sa ta a kano a bude wani mubarrir ne wani dalili ne ya hana a bude amma ya lait kowa ya kama bakinsa ya shiru yana jiran albashinsa da dan abin da yake mamaka al'umma suna ta cutuwa ana cikin wahala kasuwanci ya tsaya al'amura sun lalace an ɗora mutane kuncin rayuwa yanzu nan za ka tafi dubai sai an maka ƙarin wata dubu ɗari da wani abu saboda sai ka je abuja ka tashi ko sai ka je lagos ka tashi dole ne kana gadara kai ba kane ne dan birni ne babu nan ne abin da ya kamata mu nuna kishin ƙasa mu nuna kishin ɓangaren mu mu ma idan bai rabe zai tashi ya nuna kishin al'ummarsa kai ba wace me yasa ba ka tashi ka nuna kishi ba me yasa ba ka tashi ka nuna ba sai kai shiru sai zage zage a gidan rediyo siyasa ba su da aiki sai zagin junansu kullum ka bude rediyo kada kada kada kada ta uka ma ukata ta rashin hankali amma ga abin da za su yi fighting for their rights a ƙasa ba za su iya yi ba gidadanci da ƙauyanci da rashin wayewa Allah kiyaye mu قال باب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم na fassara muku Allah ya yi alkawari bai zai yi wa mutane azaba ba wanne biyu bai na azhurihim annabi yana cikinsu um, saboda kare darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutuncinsa da kuma girmama shi da Allah yi ya zo kamar yadda ya zo a riwaya daga Ali bin Abi Talha cewa ma kana Allah li yu'adhiba qauman wa anbiya'uhum bayna azhurihim Allah tabaaraka wa ta'ala yayi alƙawari bai zai yi mutane azaba ba annabawansu suna suna cikin su tunda akwai annabawa a cikin ku to Allah alfarmar annabawan a cikin ku to Allah zai kare ku daga azaba ta istisal azabar kararwa ake nufi wanda za a zo a karar da su a kifar da su ga baki daya sannan kuma dalili na biyu a inda ana istighfari to istighfari dalili ne na koruwar azaba ga al'umma shi sa idan bala'i yayi yawa sai malamai su ta gaya mutane to ayo ta istighfari wannan kadai yayi jama'a a koma a yi istighfari a tuba ga Allah laifinmu yayi yawa shi sa azabar take ta ninkuwa musibar take ta maimaituwa to in dai kuna istighfari to Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku kariya wannan yana nuna mana uluwu martabatu wato ay uluwu martabati istighfar daukakan darajar istighfari wanda Allah ya taimake shi yana yawan yin istighfari yana tuba ga ga Allah tabaraka wa ta'ala to insha Allah ta'ala Allah ya nufe shi da da kyakkyawar rabo da istighfari ake samun arziki yawa wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara ta dalilin istighfari zai ta saukan muku da ruwa mai yawa midrar yursilis samaa alaykum midrara kuma zai kubutar da ku daga azaba zai ba ku ‘ya'ya to su waɗannan kafirai daga cikin dalilin nisa Allah yake musu azaba ba sa yin istighfari idan mumini musulmi ya waye gari shi ma baya istighfari yayi koyi da kafirai kenan na'am ka taba jin wani kafiri ya zo yana cewa astaghfirullah astaghfirullah kayan mu ne namu ne mu ne muka yadda akwai Allah muke tuba gare shi so yayin da ka waye gari baka yi to ka shiga layin su kenan su la yu'minuna wa la yastaghfiruna ba su yin imani da Allah kuma ba su yin istighfari musulmi masu rauni ana samun up and on ko up and down a je a dawo yau a yi sakaci mutum sai manta bai yi ba ko ya daina yi don a nuna maka muhimmancin istighfari aka ce duk sallah idan kai ka gama abinda zaka fara cewa mai astaghfirullah ha to kai iqama kai Allahu akbar kai ruku'i kai sujada ka dago kai kaza kai kaza ha kaga ai duka tuttuba amma kana gama sallama assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaji sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suke cewa in ya zauna a wuri wato mafi karancin istighfarin da suke irgawa yayi 70 kawai dan zaman nan da ake yanzu ba muna zaune ba ko ana zaune a kasuwa ko a shago ko a majalisa ko gurin abin nan to shi annabi da an yi magana bini bini sai kace astaghfirullah sahabbai su kuma masu mindiddigi kafin ya tashi a wurin nan sai su ce ai yayi istighfari ya kai 70 ko yayi istighfari ya kai 100 astaghfirullah in yayi magana ya abu shi astaghfirullah jikin ya saba bakin ya saba haka ake so ni da kai mu saba astaghfirullah a cikin mota kake astaghfirullah duk lokacin da ka faɗa fa yafe ma zunubi ake wataƙila wata magana kai kai kuskure astaghfirullah wataƙila ka tuno rauninka tsakaninka da Allah ba ka yin abin da ya kamata astaghfirullah to istighfari akwai albarka a ciki an ce manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku yawaita istighfari qabla an tadlu ash-shamsu min maghribiha kafin rana ta fito daga mafadarta akwai ranar da yau la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira kun intaziru inna muntazirun akwai ranar da ko ka yi istighfari Allah bai zai karba ba duk ranar da ka kuskura ka bari kaga rana ta fito ta yamma maimakon ta bullo ta gabar yanzu ba muna jiran gari ya waye rana ta fito ta gabar ba to akwai ranar da rana za ta fito ta yamma kawai sai dai kaga inuwa ta canja to ranar ko ka yi istighfari Allah bai zai karba ba ko ka ce ka musulunta Allah bai zai karba ba yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu wanda bai imani kafin wannan lokacin ba to sai ce ku yawaita istighfari ku yawaita tuba dan kada rayuwa ta ritsa ku ku wayi gari a lokacin da in kun yi istighfarin mu Allah bai zai karba ba daman kofar istighfari in an yi duk wanda istighfari ana jefa ta ne ta yamma take fita istighfari ta yamma Allah kaddara yake tafiya kofar tuba ita tuba din akwai kofa da Allah ya mata duk duniya duk wanda ya tuba ta nan yake tafiya to idan Allah ya zo kawo wa'adin tuban ya kare ha to sai ya sa rana ta fito ta kofar tuban sai ta toshe kofar tuban to ko ka buga tuban sai ya tsaya rana ta toshe shi ku tuba zuwa ga Allah don ku samu kubuta daga azabarsa ku koya wa 'ya'yanku istighfari ku koya wa iyalanku istighfari ku kafirai anan Allah ya zarge su ba sa istighfari shi yasa Allah zai musu azaba al-istighfar amanu min al-azab ya zo a riwayar Imam Ahmad manzo Allah yana cewa al-abdu sallallahu alaihi wasallam al'abdu aminun min azabillah shi bawa yana kubuta daga azabar Allah mastaghfar Allah azza wa jalla la ilahi al'abdu aminun min azabillah annabinku annabin rahama yana cewa bawa ha bawa yana samun kubuta daga azabar Allah mastaghfar Allah matukar yana yin istighfari Allah zai kare shi daga azaba kwatsam mutuwa ta zo ta dauke ka sai aka duba littafin ka ai kai mutum ne mai yawan zama a masallaci kana istighfari kwatsam hadari ya hada ka mutu sai aka duba littafin ka ai mutum ne mai yawan istighfari a shagonsa ko a hanyarsa ko a kaza ko mu'amalar shi al-abdu aminun min azabillah mastaghfara Allah bawa mai kubuta ne daga azabar Allah matukar yana yin istighfari inji manzo Allah sallallahu alaihi riwayar Imam Ahmad ku lura da martaba ta istighfari da kuma ainihin wato hatta yadda shugaban halittu gaba ɗaya baya wasa da istighfari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce istighfari yana kawar da bala'i bala'i ba kullum muna roƙon Allah raba mu da bala'i ba to ko baka bude baki kace Allah ka raba ni da bala'i ba in ka yawaita istighfari to ko shi bala'i in yazo istighfari karo yake da shi sai ai ta kade maka ha ai ta kade maka ai ta kade maka ai ta kade maka saboda wannan istighfarin kuma wallahi malam dan adam mu'arradun ne abun wato abun fadawa cikin bala'ai ne kala-kala a wannan rayuwar wallahi ba mu sani ba so mu rinka yin abin da za mu rinka samun kariya mu rinka rayuwa mai daɗi cikin ni'imar Allah saboda mun bi Allah amma matukar mutum ya zauna baya bin waɗannan abubuwan to ya shirya da bala'an da zai ta gamuwa da shi wata muguwar asara wani tashin hankali da wani mugun ciwo da wani bala'i ko duk abin da ka je ka kama ita lalacewa wato musifu dai da in suka same ka sai dai a ɗora hannu a kawai a ce to Allah kiyaye to kaga in kana yawaita istighfari zai baka kariyar abin da ka sani da abin da baka sani ba abin da zai zo ma ka san shi da wanda zai zo maka baka san shi ba ya zo a cikin riwaya ibn abi hatim ya ruwaito yace Allah ya sanya wa wannan al'umma amana aminci guda biyu yace mutane ba za su gushe ba la yazaluna ma'sumin min qawari'i al'azabi ma damu baina azhurihim ma dama nabiyuhum ko ma dama baina azhurihim matukar waɗannan abubuwan guda biyu suna tare da mutane to insha Allah Allah zai ba su kariya daga azaba idan annabinsu yana tare da su to wannan suna da ɗan nutsuwa da cewa Allah bai zai sauka musu da azabar da za ta ƙara da su ba idan kuma suna yawaita yin istighfari to su ma suna da nutsuwar da Allah zai ba su kariya insha Allah وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون قال حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هر إزوا قرشي waɗannan su ne kaɗan daga cikin hadisai da imam bukhari ya kawo mana wajen fassara wannan wato aya babinmu na ƙarshe shine wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa qatiluhum wannan kwadaitar da mu'minai ne ala qitalil kuffar akan yakar kafirai a jihadi wa qatiluhum hatta la takuna fitna ai hatta la yujadu shirkun abinda ake nufi da fitina ana nufin shirka Allah ya umarci muminai su tsarkake bayan ƙasa da shirka da Allah ba abinda Allah yake irin a rinka hada shi da wani wajen bauta wani ya zo ya ce isa dan Allah ne shirka ne ko ya ce uzairu dan Allah ne shirka ne ko ya zo yana bautar gunki ko yana bautar itace ko yana bautar ruwa ko yana bautar rana to in dai wannan ya faru to ku yaƙe su sai kun kawar da shirkar hatta la ya kuna wato la ta kuna fitina har sai kun tabbatar babu wannan fitina din ashe musulmi suna iya yaƙi don su koyi barna su kori barna ya kuna dinu kulluhu lillah addini gaba ɗaya zama na Allah ne haka Allah yake so ya zama musulunci shi ke juya duniya shi ke juya rayuwa yanzu kuma sun ce a'a sam kowa bai zai ba musulunci ba shi zai juya mutane ba in sun gama wani abin da ma za a yi shi ma na musulunci ne sai sun yaƙe shi a hankali a hankali suna biyo da abubuwa na faɗa da addini kuma daga cikin gida yanzu jiya nake faɗa a kudu ba nake bayani ai kun ji bayanin da da wani ya zo ya wai yana aiki wai a arewa 24 aka ɗauko shi ya zo yana magana yana magana akan fim fim ɗin da muke yaƙarsa kar ya kasance a cikinmu fim fa mata su zo su yi kiɗa su yi rawa su yi tsiraici a yi kaza a yi kaza a yi kaza wanda muna ganin hanya ce ta lalacewa malamai suna ta wa'azi a kai to shi zuwa ma ya gaba ɗaya ce ai zakka ma da da zakka da ake bayarwa ana ta gina masallatai ana kashe kuɗi ana ba da zakka ana gina masallaci ana kashe kuɗi ana ba da zakka ana gina masallacin islamiyya bata lokaci ake kawai a bawa 'yan fim su ci gaba da yin fim don su wayar da mutanen kai ma'ana fim sai ya fi wayarwa da mutane kai sama da masallaci da islamiyya wai wannan wai musulmi dan musulmi yake buɗe baki a kano yake faɗin irin wannan magana saboda sun ɗauko kwangilar yahudawa kakan iya yi wa bayahude aiki ko ka sani ko baka sani ba da dan albashin da yake baka daman tsari ne nasu baku aiki ku yi kaza ku faɗi kaza shikenan tunda ana sauraron su su sun san fim wane ne sauransu jahilai suna bin su so bari su bude su faɗa yanzu wani mai raunin imani wanda yake da karancin addini sai ce a to ka gani su ma aiki suke yi na wayar da kan mutane da haka yan zakkar da yake dauka ya bayar in ma yana bayarwan kenan to sai ya mika wa yan fim wannan babu wulakanci da ya wuce wannan maganar wala ya kamata a ce daga bakin wani kafiri ta fito daga kudu kudin nan ba daga bakin musulmi ba kenan ma ba amfani masallatai ba su da amfani ka duba fa musulmi yake bude baki yake faɗin wannan masallatai ba su da wani ralabansa cikin al'umma fim ya fi masallaci makarantun islamiyu da ake ta ginawa ba su da wani amfani a daina kashe kuɗi to kaga mutanen nan in sun samu dama nan gaba sallan mahana mu za su sai sun hana mu zuwa islamiya shi daman bai hude ba abin da yake so irin kowa ya zama dan iska kawai shi abin da bai hude yake so a kole a yi iskanci a yi rashin mutunci a yi kaza a yi kaza a yi kaza wallahi abin da suke so kenan yanzu da yawa a cikin kasashe da kuke gani na musuluncin nan wallahi kaga wannan gemun kaga wannan gemun wallahi baka isa ka tsaye da shi ba saboda da zarar ka tsaye da gemun za su kafa ma kyamara a kanka ana bibiyar ka dan tsananin addini cap sai dai ka je an kame ka su ta gana ma azaba masallaci da kake gani wallahi akwai kasashen da wallahi ina gaya muku baka isa ka rinka zuwa kamsu salawat ga baki ɗayansu ba ni sunan shi akai akai ba sai a ce wannan dan kishin musulunci ne sai dai ka ji an neme ka an rasa duka tsari ne na yahudawa da suka kai musu waɗannan kasashe din su kuma suka karɓa saboda abin da ba yahude zai ba su na kuɗi su hana a yi addini su hana a bi allah to in suka lalata mana tarbiyya shikenan sai mu dawo da kanmu rinka faɗa da addini yanzu ba gashi ba yaran mu za sun cika wurin kallon bal amma ba za su cika masallacin juma'a ba sun cika kaza sun cika kaza amma ba ka gansu a masallaci ba sai wanda Allah ya zaba kuma an sa mana wannan tashoshi malam duk gida duk gida idan ka shiga sai kaga waɗannan tashoshi na fitina duk gida yaran mu duk ƙananan yara duk sun haddace sunan yan wasan kwaikwayo yan yan fim yan waye da sauransu amma ina sunan malaman addini da suke karantar da mutane ina sunan su ina sunan abubakar ina sunan umar ina sunan usman ina sunan kaza wai a ɗauko mutum wai ana hira da shi wai ya yi bayani ya buɗe bakinsa ya faɗi wannan abu a gari irin na musulmi irin wannan ba dole Allah ya jarabe mu da bala'ai da masibu ba wallahi dukkan malamai suna cewa innal bala'a muwakkalun bil mantiqi al bala'u muwakkalun bil mantiqi abinda ake nufi Allah ya rataya samuwar bala'i da zance da mutane suke furici da mutum zai bude baki ya ce kaza wata kalma in ka faɗe ta kawai sai Allah ya saukar da mutane azaba duka wannan aiki ne mai yahud kana cikin musulmin kana gida kana abin da ɗinka za ka yi ta musu hidima suna kashe musuluncinsu a can musuluncin ƙasarsu suna kashe sannan suna biyo mu nan suna ta kashewa yanzu ku duba fa hatta akan wannan corona fa da ake faɗa gashi nan muna ta ganin turawa nan suna faɗa har yanzu ba mu ga an kareta ba bature zai zo ya ce babban burin mu damu sai mun rage yan afirka sun yawa a duniya sun faɗa ƙarar cewa su ce sun rage musu burin su wannan corona ta kakkashe yan afirka da yawa allah kuma ya juya lamarin take ta kashe su daman yin ta suka yi sun yi kayar su kuma bukatar su bace ba ba san muna sallah ba wallahi ba wanda ya sai kashe mun kwanan bai kare ba haka za a yi ta gogawa su yi mai ƙarar ba a fili kaga an ɗauki hoton bature ana ta yadawa za mu kakkashe su mu ƙarar da su mu rage su sun yi yawa kuna rayuwa akan arziki ba kusan amfanin arziki ba kuna kaza kuna kaza wallahi gashi nan muna kallo har yanzu ba mu ga wani wanda ya fito ya dauki bidiyon ne ya ce ƙarya aka yi ba haka bane ba gashi nan daga can ake turo mana muna gani sai a mana sharhi a mana bayani قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوى عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن, وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الهجران إلى آخر الآية فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه فقال يا ابن أخي أغتر أغتر بهذه الآية ولا أقاتل إيش أح- آه، ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كسر الإسلام فلم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن تعفوا عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنته وختنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته أو baituhu haisu tarawna har zuwa ƙarshe wannan hadisi yana buƙatar sharhi da bayani kuma lokacin mu yayi so za mu dakata insha Allah sati mai zuwa idan mun zo sai mu dora dai akan shi wannan babi wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh